الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren sha tara ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari da casa'in da ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya karatun da babban malamin mu a shekul allamatul muhaddifil mufassir abu abdurrahman muhammad ibnu adam abu abdurrahman al'albani Allah ya gafarta mishi ya saba gabatarwa a lokacin rayuwarsa karatun da yawa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mishi Allah ka yafe mishi ka kai haske kabarin shi da shi da ɗan shi abdullahi da matar shi umu abdulbar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta musu idan yan uwa ba ku manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijira ta fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina surar da muka ji cewa mafi yawancin ayoyinta musamman farkonta har zuwa kusan aya ta tamanin da wani abu dalilin saukarsu ziyara ce da tafiyayya da wasu daga cikin kiristoci mazauna garin Najran wato kudu da wato asalin Madina suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a masallacin shi ba don komi ba sai don tattaunawa game da al'amarin da ya shafi musulunci da al'amarin da ya shafi annabtar annabi Isa amincin Allah maɗaukakin sarki tabbata a gare shi idan ba mu manta ba mun karanto daga aya ta arba'in da biyar har zuwa kan aya ta hamsin da ɗaya a makon da ya gabata a yau insha Allahu ta'ala kafin mu ɗora mu ci gaba kamar yadda muka saba za mu waiwayi waɗannan ayoyi a takaice sa'annan mu fitar da darussa da Allah maɗaukakin sarki ya nufa za mu fitar da su a cikin waɗannan ayoyi. muna fatan Allah maɗaukakin sarki kai mana gudunmawa kai mana jagoranci Allah ga takadatar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi a aya ta arba'in da biyar kamar yadda muka ji Allah maɗaukakin sarki mala'ika jibrilu ya aiko don ya yi wa mahaifiyar annabi isa maryamu alaihassalam albishir da samun ɗa da faɗin sunan ɗan a cikin wannan albishir ɗin da bayyana mata matsayin shi a nan duniya da matsayin shi a wurin Allah a ranar alkiyama. Allah ta'ala ya ce, "Iz qalatil mala'ika يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين نعم مالم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة Allah ta'ala ya ce ka tuna musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tuna musu sa'adda qalatil mala'ika mala'ika jibrilu amincin Allah su tabbata a gare shi yace ya maryamu ya ke maryam mahaifiya ga Isa inna Allah yubashshiruki lalle Allah madaukakin sarki ne miki albishir بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم yene miki albishir da wata kalma daga wurin shi shi Allah maɗaukakin sarki wannan kalma wato shine annabi Isa cikakken sunan shi shine ismuhul masihu Isa ibn Maryam sunansa almasih Isa ibn Maryam wato Allah maɗaukakin sarki yene mata albishir da wani ɗa wanda sanadin samuwar ɗan kalma ce daga wurin Allah maɗaukakin sarki kalma ta kun fayakun kamar yadda ayoyin gaba za su bayyana ismuhul masihu isa ibn maryam sunansa almasihu isa ibn maryam wato almasihu ɗin lakabi ne gare shi cikakken sunan shi isa nasabar shi dangantakar shi wato shine ibnu maryam wato akan danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi maryamu saboda Allah madaukakin sarki ya kaddari halittarsa haihuwarsa da wato uwa ba tare da uba ba Allah ta'ala ya ce wajihan fid dunya wal akhirah mai matsayi ne a wurin Allah a nan duniya haka mai matsayi ne a lahira wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai kusanta su zuwa gare shi a ranar alkiyama yana daga cikin waɗanda suke na kusa da Allah lafazin almala'ikatu malamai suka ce abinda ake nufi mala'ika jibril kamar yadda haka Allah ya bayyana a cikin suratu maryam a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur fil kitabi maryama idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban sai Allah ya ce fa'arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata da ruhinmu ruhinmu shi ne mala'ika jibril kamar yadda a wata aya suratun nahal Allah ya bayyana cewa an ruhul kudus shi ne mala'ika jibril kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bilhaq li yuthabbita allazina amanu kaga an ruhul kudus ko kuma an ruhul amin ko kuma ruhana da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya aika mala'ika Jibrilu zuwa ga Maryamu, kamar yadda waccan aya ta bayyana, malamai suka ce wannan gaba na nuni akan a inda Allah ya ce, "Iz qalatil mala'ika, mala'ika Jibrilu ake nufi." Allah maɗaukakin sarki ka taimaka, a aya ta gaba Allah ya ce, ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس كما زي ركي ومتاني مغنى شيء النبي عيسى في المهد ينا جاريري أتكن ثم غويو wato yana jariri a sa'ad da ake shayar da shi yukallimun nasa zai riƙa wa mutane magana kamar yadda muka karanta a makon da ya gabata muka bayyana hadisin da aka samu daga al'imamul bukhari da limamu muslim da wasu daga cikin malamai a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun daga cikin su annabi yace akwai Isa don haka Allah ya ce wa yukallimun nasa kuma zai rika yi wa mutane magana maganar da Allah madaukakin sarki ya kaddari annabi Isa zai fil mahdi a cikin tsumman goyo Allah ya bayyana a cikin suratu Maryam kamar yadda muka karanta a inda yake cewa inni Abdullah lallai ni bawa ne na Allah ba ɗa ga Allah ba kuma ba Allah ba ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan sannan Allah ya bani littafi kuma ya sanya ni na kasance daga cikin jerin annabawa har zuwa inda yace zalika Isa ibn Maryama wannan wato magana ce da Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari game da maganar da annabin Allah annabi Isa alaihi salam zai yi a cikin tsumman goyo wa kahlan sannan zai rika yi wa mutane magana magana na wa'azi zai rika faɗakar da mutane zai shiryar da su zuwa ga abin da yake masalih ne na addinin su da rayuwarsu wa kahlan wato a sa'ad da ya girma wato bayan ya girma shekaru sun zake mishi zai yi wa mutane magana zai musu wa'azi wa minas salihina kuma yana daga cikin bayin Allah mutanen kirki don yana daga cikin annabawa wannan gaba malamai sun yi hujja da ita akan dawowar annabi Isa kamar yadda hadisai mutawatirai suka tabbatar da haka kuma hakan yake aqida ga ahlus sunna salafiyya cewa mun yadda da cewa lallai annabi isa allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari zai dawo don yahudawa ba kashe shi suka yi ba kamar yadda allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum a wata aya allah ya ce bar rafa'ahu allah ilai sannan a aya nan gaba kaɗan da za mu karanta ta allah ya ce idh qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa annabi isa ba kashe shi yahudawa suka yi ba kuma annabi isa zai dawo a ƙarken zamani zai nemi dujal zai kashe shi a wani wuri da ake kira da babilod kamar yadda hadisin muslim hadisin sahabi nawas ibnu sam'an ya tabbatar da haka ka karanta hadisin a cikin riyadu salihin a cikin kitabul manfurat wal malah Allah madaukakin sarki ka taimaka wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin sai ce mi
قالت ربنا أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون wannan albishir da Allah ta'ala ya aiko mala'ika da ya yi wa uwa ga annabi Isa Maryamu alaihas salam wannan albishir da Allah ya yi mata ta harshen mala'iku sai ya ba ta mamaki qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li walad ta yaya za a yi na samu ɗa ta yaya za a yi ɗa ya kasance gare ni na mallaki ɗa walam yamsasni bashar gashi wani ɗan adam wani namiji bai taɓa taɓa ni da nufin saduwa ba kala sai Allah ta'ala ya ce kazalikillahu ya ma ya sha kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake halitta abin da ya so ya halitta abin da ya so ba abin mamaki ba ne don Allah ya sara- ya samar miki da ɗa ba tare da uba ba don ai ubanmu Adamu halitta shi Allah ya yi ba tare da uwa ko uba ba ina fata an fahimta kenan ashe dan ya halitta wato ɗa daga uwa ba tare da uba ba wannan ba wani abu ne na mamaki ba ko mun fahimta jama'a kazalika Allah ya khluqu ma yasha idza qada amran idan Allah ya nufaci wani al'amari ya faru fa innama yaqulu lahu lalle Allah madaukakin sarki fadi yake ga wannan abu kun kasance fa yakunu nan take sai ya kasance sa'ata izin da gaggawa ba tare da ya saba umarnin Allah ba ba tare da ya asalin gudanu ba a bisa manufa ta Allah ba nan take wannan abu zai kasance to kun ga wannan aya tana tabbatar mana da wato kalmar da ta zan ita ce sababi na samuwar annabi isa wannan ne ta sa ake kiran shi da wato asalin kalimatullahi wato ba shi ne asalin kalmar ba wato ita kalmar ce sababin samuwar shi malamai suka ce babi ne na itlaqus sabab amma muradu bihi al-musabbib ko al-musabbab wato ya samu ne sakamakon faɗin kalmar da Allah maɗaukakin sarki yayi da ya ce kun nan take ya kunu sai ya kasance Allah ta'ala ya ce wa yu'allimuhul kitaba wal hikma wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil jama'a kun ji albishir na gaba wa yu'allimuhul kitaba kuma Allah maɗaukakin sarki zai sanashe shi wato alkitaba wato rubutu wato karatu da rubutu ko kuma alkitaba jinsi na littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabawa wal hikma sannan Allah zai sanashe shi alhikma wato ita ce sunna wacce Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa annabawa ya musu wahayin ita sunna ɗin wahayin da ya zan banda littafi da Allah maɗaukakin sarki ya ba su sai ya zan hikimar yi musu wahayin ita alhikmatu da ma'ana ta sunna shine don ta zama sharhi da bayani ga littafin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wa yu'allimuhul kitaba wal hikma kuma Allah zai sanashe shi alkitaba littafi ko rubutu wal hikmata da sunna wat tawrata wal injil kuma Allah zai sanashe shi a taura littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa annabin da Allah ya aiko na ƙarke a cikin banu Isra'il wato annabin dab da na ƙarshe ko kuma annabi Musa da Allah ya aiko wanda ɗaya ne daga cikin annabawan banu Isra'il wal injil kuma Allah zai sanashe shi injila wannan shine albishir da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi wa uwa ga wato ga, Isa ita ce Maryamu alaiha salam ku duba ku gani Allah ya yi mata albishir da ɗa ya faɗa mata sunan ɗan ya faɗa mata matsayin shi a gurin Allah a nan duniya da lahira sannan ya faɗa mata wato wasu siffofi wasu irin darajoji da karamomi da mu'jizoji da Allah zai gudanar da su a hannun wannan ɗa da Allah zai bata tun kafin ɗan ya samu gare ta ina fata mun fahimta don duk waɗannan ai albishir ne Allah yake mata ina fata mun fahimta Allah ta'ala ya ce wa rasulan ila bani isra'il wa rasulan ila bani isra'ila جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله تعالى يتقب ديمة البشر yana bayyana mata hal wato sura da sifa da wannan ɗa zai kasance a kai Allah ya ce wa rasulan kuma za mu aiko shi a matsayin manzo ila bani isra'ila manzo zuwa ga banu isra'il ‘ya'yan annabin Allah annabi ya aqub da ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne su ne banu isra'ila har zuwa kan zamanin annabi isa Allah ya ce za mu aiko shi a matsayin manzo zuwa ga ‘ya'yan Isra'il, saƙon da za a aiko shi da shi, shi ne an ni tukun bi ayatin min rabbikum, lallai ni, in ji Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari a harshen annabi Isa zai rika cewa da su, an ni tukun lallai ni na zo muku bi ayatin. da wata aya da wata mu'ujiza da wata alama da take gazgata cewa ni manzo ne min rabbikum daga gurin ubangijinku wato mu'ujiza anan wato ita ce ake nufi da aya anni akhluqu lakum min at-tin lallai ni zan rika suranta muku akhluqu lakum zan rika suranta muku ay usawwiru lakum wa uqaddiru lakum zan rika suranta muku min at-tini daga ƙasa wato ƙasa laka ko yumbu dake hada da wato lema zan rika suranta muku ka hay'ati at-tayr wato mutum mutumin tsuntsu fa anfukhu fi sai nayi busa nayi tofi a cikin shi nan take fa yakunu tayran bi idnillah sai ya zama tsuntsu da izinin Allah kaji daga cikin ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabi Isa ya aike shi zuwa ga banu Isra'il. Za mu zo mu ji cewa yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki a duk sa'ad da ya tashi aiko wani annabi, Allah yakan lura da a zamanin wannan annabin kasuwar me ake ci, menene abin da mutane suka fi imani da shi, menene suka fi karkata zuwa gare shi. kaga a zamanin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa sihiri da tsafi da rufa'ido da dabo da duk wani abu da ke da alaƙa da tsihi da sihiri shine abin da ke tashe shine abin da ke ci a cikin banu Isra'ila a zamanin annabi Musa da Allah maɗaukakin sarki ya tashi aiko Musa sai ya bashi wasu mu'jizoji waɗanda suke za su sanya dukkanin wanda yake tsafi wato ya gane cewa waɗannan mu'jizoji ba tsafi ba ne gaskiya ce daga gurin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba annabi Musa sanda sannan Allah ya ba shi mu'jiza ta idan ya ɗauki hannun shi ya saka a cikin hammata ya fito da shi to haske ne zai rika bayyana haka Allah ta'ala ya bayyana mu'jiza da Allah ya bai wa annabi Musa ya faɗi a dunkule a wasu ayoyi na alkur'ani a inda ya ce walaƙad atayna musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun baiwa annabi musa ayoyi guda tara wato alamomi wato mu'jizoji waɗanda idan mutanen shi suka gani za su sa su yi imani da shi a matsayin manzo ne daga wurin Allah a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abin mufassalan ka karanta suratu taha a inda Allah yake ba da labarin annabi Musa a inda Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula ka ji aya ta farko aya ta biyu Allah ya ce wa adkhil yadaka fi jaybik shigar da hannunka cikin hammatarka ko matse matsinka ta baida za ka fitar da wannan hannu naka yana haske ta baida min gairi so haske ne ba mai zafi ba mai kuna ba mai cutarwa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ayatan ukhra wannan wata aya ce daban banda waccan aya ta farko da muka baka ta sanda don ka tafi ka je kai wa'azi ga banu Isra'ila, ka bayyana musu saƙon Allah, idan suka nemi ka nuna musu wata alama da ke nuni akan gaskiyar annabtarka ga sanda ka nuna musu, sannan ga hannu idan ka sa a hammata wato haske zai bayyana wannan ya zama aya ce a gare ka idan ka je kira zuwa gare su. To kun ga a zamanin annabi Musa sihiri ne da tsafi wato shi ne abin da ke tashi a wannan zamani a zamanin annabi isa kuwa to abin da ke ci shi ne warkar da marasa lafiya da wato asalin kwarewa da gogewa game da abin da ya shafi wato magunguna na cututtuka da warkar da marasa lafiya guragu da makafi da wato wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da afibbu wato ba da magani wannan dalili ta sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Isa sannan ya bashi waɗannan ayoyi a matsayin mu'jiza a gare shi anni akhluqu lakum min at-tin zan rika suranta muku daga jikin ƙasa daga yumbu daga ɗanyar ƙasa ka hay'ati tayr na suranta mutum mutumin wato tsuntsu haka Allah ya ce at-tayr tsuntsu fa anfukhu fihi sai na yi busa a cikin wannan tsuntsu fa ya kunu tairan bi iznillah nan take sai ya zama tsuntsu da izinin Allah ko ya zama tsuntsaye da izinin Allah kamar yadda ya tabbata a wata riwaya fa ya kunu ta'iran bi iznillah kaga at-ta'ir sai ya zama jinsi ne na tsuntsaye ina fata an fahimta wato ba tsuntsu guda ɗaya ba kenan ko mun gane jama'a wasu daga cikin malaman tafsiri sun cika littattafansu da isra'iliyat da maganganun ƙarya da riwayoyi waɗanda suke na banza waɗanda suke ba su da ƙima ta ilimi suna bayyana irin nau'in tsuntsun da Allah ya wato asalin ƙaddari wato asalin halitta shi ta hannun annabi isa a matsayin mu'ujiza wai suka ce sunan tsuntsun alhufash kaji sunan tsuntsun amma fa ba a hadisi ya zo ba labarai ne da aka ruwaito su daga yahudawa eh yahudawa makiya musulunci makiya Allah wai suka ce sun nemi annabi isa da ya asalin halitta ko kuma ya suranta tsuntsu ya wato asalin halitta tsuntsu ya samar musu da tsuntsu wanda yake sunan shi alkhufash wai suka ce saboda shi alkhufash wani nau'i ne na tsuntsu wanda yake da ban mamaki yana ɗauke da wasu siffofi waɗanda suke da ban al'ajabi suka ce tsuntsu ne yana tashi amma ba shi da fiffike kaga ban mamaki na farko kenan sannan suka ce idan ya tashi wato baya gani a cikin awanni gaba ɗaya guda ashirin da hudu na yini sai a cikin awanni biyu sa'atan fil laili wa sa'atan fil nahar baya gani cikin dare sai dai a dukudukun dare kamar yadda bai gani da rana sai dai da dukudukun safiya a waɗannan lokuta biyu yake gani suka ce na daga abin da ke ba da mamaki game da wannan tsuntsu macen tsuntsun tana da nono kamar yadda ɗan adam macen ɗan adam take da nono ba ta yin kwai kamar yadda sauran tsuntsaye suke kwai haihuwa take kamar yadda macen ɗan adam take haihuwa shayar da ɗan take ko kun fahimta jama'a sannan tana al'ada kuma tana tsarkaka kaji yadda suka ba da labari aga daga jin wannan kasan maganganun ƙarya ne waɗannan dai jama'a ba zai yiwu ka ɗauko su ka fassara alƙur'ani da su ba saboda isra'iliyat ne jama'a haramun ne fassara alƙur'ani da su a nan allah cewa ya yi anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr at-tayr Allah yace fa anfukhu fihi fayakunu tayran a wata riwaya ta'iran tsuntsu haka Allah yace wanne ne tsadda ce kaza ce tantabara ce kuciya ce hasbiya ce cilukowa ce gauraka ne hankaka ne Allah maɗaukakin sarki bai bayyana mana ba kuma da da wani abu da Allah yake nufin mu da shi mu al'ummar musulunci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama na alkhairi a cikin bayyana mana nau'in tsuntsun da Allah ya bayyana mana ko ba haka bane to da bai bayyana mana ba dan me zaka yi zangayi ka ɗebo wasu riwayoyi maganganu waɗanda suke ba su tabbata ba ta fuskar wato isnadi da tabbata da inganci ka ɗauko su kana fassara alkur'ani da su wannan ba daidai bane Allah ka gafarta mana وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله كما زرق وركر دا الأكمه وتمتمن دا أكا حيفيش مكاهو والأبرص da wanda yake fama da cuta ta zabaya e makon da ya wuce an fadakar da ni na fassara al'abrasa da wanda ke fama da cutar mele ko zabaya aka ce a mele wato wata cuta ce haka da take bayyana a fata a wani guri ko kuma daga cikin baki amma ita kuma zabaya wato takan mamaye jikin mutum ne gaba ɗaya ya zama fau haka ya zama irin ja har gashin kanshi da sauran gashi da dukkanin gaɓoɓin jikin shi wato asalin su zama a sura ɗaya ina fatan haka ne ko jama'a wannan faɗakarwa ce da wasu daga cikin ƴan uwa wato suka yi mana Allah maɗaukakin sarki ka saka musu da alkhairi ma'ana wa ubri'ul akmaha zan rika warkar da al'akmaha waɗanda suke makafi wal abrasa da waɗanda suke da cuta ta zabaya wa uhyil mauta bi iznillah kuma zan rika ta da matattu da izinin Allah kun ga duk wannan yana daga cikin jinsi na mu'jiza da Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da su a hannun annabi Isa waɗanda za su bayyana gaskiyar cewa manzo ne shi daga wurin Allah ta'ala wa unabbi'ukum bima ta'kulun kuma zan rika labarta muku abinda kuke ci wa ma tadakhiruna da abinda kuke taskancewa fi buyutikum a cikin gidajenku abinda kuka ci kafin ku taho da abinda kuka aje kuka boye a cikin stores wato stores ɗinku na abinci da abin da kuka aje a gida wanda za ku ci gobe ko kuma wanda za ku yi amfani da shi na yau da kullum kaga wannan yana daga cikin jinsi na mu'jiza da Allah maɗaukakin sarki ya bai wa annabi Yusuf amincin Allah maɗaukakin sarki su tabbata a gare shi kamar yadda yake a cikin suratu Yusuf da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari waɗannan wato samari biyu da suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf فدخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه سيسكة دشيني نبئنا بتأويله eh ka ba mu labarin wannan fassara mana wannan mafarki da muka yi inna naraka minal muhsinin muna ganin kana daga cikin mutanen kirki masu alheri kala sai annabi yusuf ya ce la ya ati kuma ta'amun turzakanihi illa na ba'atu kuma bi ta'awilihi qabla an ya atiya kuma babu wani abu da za a kawo muku na abinci da za a kawo muku a matsayin abin da za ku ci ya zama arziki a gare ku a cikin wannan kurkuku kafin ya zo muku face sai na ba ku labari me za a kawo muku da me da me za a kawo muku kuma in an kawo din sai ku ga haka abin yake kamar yadda na faɗi na bada labari kaga wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum eh ina fata mun fahimta duka waɗannan Allah madaukakin sarki yace inda fi zalika lallai a cikin hakan wato waɗancan mu'jizoji da waɗannan alamomi waɗanda Allah ya ba da su ya tabbatar da su ga annabi Isa la'ayatan lakum wannan alama ce a gare ku ku banu Isra'ila na ku yi imani da shi in kuntum mu'minina in kun kasance muminai masu imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da shi kun ga wannan aya kamar yadda kuka ji ta lissafo mana wasu da yawa daga cikin mu'jizat waɗanda suke mu'jizat ne khawariq ne lil adat ajraha Allah ala aidi ba'd anbiya'ihi a aya ta 50 Allah ya ci gaba da bayyana mana sako da asalin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa da shi Allah ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون نعم
إن الله ربي وربكم فاعبدوه نعم هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله يجي ومصدقا كما ألا يا أيكوني إنا ميقزقتا ولما بين يدي من التوراة قال للتافن دي قباتيني littafin Allah a taura wanda Allah ya saukar da shi ga Musa, Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan littafi, kuma ni Allah ya aiko ni ina mai gazgata abin da ke cikin wannan littafi, ina mai gazgata littafin a jumillance, wali uhilla lakum kuma Allah ya aiko ni don na halatta muku ba'dal ladhi hurrima alaikum wasu abubuwa waɗanda aka haramta muku. imma saboda zaluncin ku banu Isra'il, Allah ya haramta muku su, imma saboda taurin kai da ɓoye gaskiya da malamanku suka yi na ɓoye waɗannan al'amura da hukunce-hukuncen Allah, malamanku suka haramta ma waɗannan mabiya nasu, ni Allah sai ya aiko ni don na halatta muku abin da malamanku suka haramta muku. Kaga wali uhilla lakum kenan. بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم كما نازومك دا آية أي علامة مؤجزة da ke nuni akan gaskiya ne ni manzo ne daga gurin Ubangijinku, fattakullah ya ku banu Isra'ila ku tsoraci Allah, ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarnin shi, ku ji tsoron Allah ta hanyar ɗa'a ga annabawan shi, fattakullaha wa afi'un ku ji tsoron Allah ku yi min da'a manzo ne ni daga wurin Allah inna Allah rabbi lallai Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu dan haka ku bauta mishi kada ku bauta min ni ba Allah bane mahaifiyata uwata ba Allah bace lallai Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku ni da ku halittar Allah ne inna ma ni manzo ne na Allah daga gare ku ba ɗa ne na Allah ba don haka ku bauta mishi shi Allah maɗaukakin sarki haza siratun mustaqim wannan shi ne tafarki madaidaici wanda idan kuka bi Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da ku a nan duniya ya bar ku a kan shiriya a ranar alkiyama ya asalin shigar da ku cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ka datar da muka samu dace. waɗannan ayoyi tun daga kan ayar da muka tashi a kanta lafazin da Allah maɗaukacin sarki ya ce wajihan fid dunya wal akhira wa min al muqarrabin wannan lafazi na wajihan malamai suka ce hal ne na annabin Allah annabi Isa sa'annan haka wa yukallimun nasa an gane fil mahdi wa kahlan suka ce jumla ce fi'iliyya amma tana mahallin hal ne ai wa yukallimun nasa fil mahdi ai wa mukalliman nasa zai rika yi wa mutane magana fil mahdi kaga mukalliman yukallimu sai ya zama jumla ce fi'iliya amma tana mahalli ne wato asalin na nasbul hal wa kahlan kaga wannan shi ma hal ne wa min salihin sannan jar ne da majrur wato shibhu jumla ne shi ma dai duka yana mahalli ne na hal ko kun gane jama'a ma'ana wajihan mukalliman kahlan kuma salihan wato duka waɗannan ahwal ne da annabi isa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare zai asalin wato asalin ɗora shi a kai matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya nufa zai bashi to sannan wa rasulan ila bani isra'il kaga shi ma wannan hal ne ko kun gane jama'a ma'ana wa yab'athuhu Allahu rasulan ay hala kaunihi rasulan to sannan wa musaddiqan kaga duka waɗannan ahwal ne waɗanda dukkansu sahibu hal ɗin shine annabin Allah annabi Isa amincin Allah maɗaukakin sarki su tabbata a gare shi yanzu kun ga dukkan waɗannan wato bayanai da Allah maɗaukakin sarki ya yi a waɗannan ayoyin albishir ne da Allah ya yi wa wato mahaifiyar Isa ita ce Maryamu amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta. wannan na nuna mana gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda ya iya ba da wannan labari a tsare a jere ba tare da ya taɓa karatu a hannun wani ba ba tare da ya je wata jami'a ba ba tare da ya taɓa karanta wani littafi ba ya iya ba da wannan labari wannan na nuni akan lallai annabi gaskiya ne kuma manzo ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi idan yan uwa ba manta ba su ne muka karanta su a yau mun waiwaye su darussan da za mu fitar da su a cikin waɗannan ayoyi su ne abin da za mu karanta a yau insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki kai mana gudunmawa malamai suka ce zikiru ma yustafadu min al-ayati ghayra ma taqaddam wannan gaba za ta ambata mana darussan da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi banda waɗanda suka gabata don kusan ayoyin alkur'ani jama'a wato shi ƙur'ani ana karanta shi littafi ne na shiriya kuma littafi ne na a karanta a fahimci saƙon da ke ciki kuma a ɗauka a yi aiki da shi don rayuwa ta haske a duniya a samu shiga aljanna a lahira ba wai karanta shi kaɗai ake ana tabarruki da shi kaɗai a baka ba ana karantawa a fahimce shi a tsamo darussa da ke ciki na aiki a aikata na aƙida a ƙudurce na ibada a aikatar da su a aikace to sa'an nan sai kuma a tarbiyyantu a tarbiyyantar da al'ummar musulmi a kansu muna fatan allah maɗaukakin sarki ka datar da mu waɗannan ayoyi jama'a malamai suka ce akwai darussa masu yawa amma daga ciki al'ula fa'ida ta farko waɗannan ayoyi suna bayyana mana makanatu isa alaihi salam fi duniya wal akhira haifu bushira ummuhu bi maulidihi waɗannan ayoyi suna bayyana mana matsayin annabi isa matsayin shi a nan duniya da matsayin shi a lahira ta yadda waɗannan ayoyi suka taho mana da labari game da albishir da aka yi wa mahaifiyar shi game da haihuwar shi to yanzu kun ji wannan shine matsayar mu mu musulmi gaba ɗaya game da annabi isa wato ya ku kiristocin najeriya da kiristocin duniya kun ji matsayin annabi isa a gurinmu mun yi imani da cewa annabi ne daga cikin annabawan allah hasali ma kai musulmi musuluncinka ba zai tabbata ba sai ka yi imani da annabi isa idan ka ce ka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ba ka yadda da isa ba don ka ba kiristoci ka ba su haushi ka ɓata musu rai to kwantar da hankalinka annabin muhammad ɗin ma ba ka yi imani da shi ba don haka mu mun yadda da annabi isa a matsayin annabin allah kuma mun yadda da matsayi da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya bashi tun daga nan duniya har zuwa lahira to amma kuma bayyana wani na da matsayi ba yana nufin ya zama Allah abin bauta ba kenan kamar yadda annabi na da matsayi to ba kuma yana nufin a bauta mishi ba ne ina fata mun fahimta Allah ne kaɗai abin bauta kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ke da matsayi tare da haka ba a bauta mishi biyayya ake mishi haka annabi isa yana da matsayi ku ji ayar cewa ta yi wajihan fi duniya wal akhira wa min al muqarrabin kun ga wannan na nuna mana matsayin annabin Allah annabi Isa amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare shi don haka tattaunawa tsakanin kiristoci wato da musulmi tattaunawar tana da sauki ka tambaye shi kai e ka yadda da annabi Muhammad in ya ce maka iya yadda da shi ka yadda da littafin da aka saukar mishi in ya ce iya yadda da shi to tattaunawar kofar ta an buɗe kenan amma idan ya ce bai yadda da shi ba to kyale shi zai zama jayayya ne da gaddama ina fata an fahimta ya tafi na shi addinin kai naka ina fata an gane don jayayya za a yi da gaddama ba zai kuma haifar da ɗa mai ido ba Allah maɗaukakin sarki ka samu dace alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu waɗannan ayoyi suna bayyana mana قدرة الله تعالى على خلق ما يشاء كيف ما شاء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء waɗannan ahayoyi suna ƙara tabbatar mana da iko bayyanar ikon Allah maɗaukacin sarki wato ƙudratullahi iko da isar Allah ala khalqi ma sha Allah na halitta abin da ya so kaifa ma sha ya halitta shi yadda ya so ku kalli halittar annabi isa wannan kudura ce ta Allah wannan iko ne na Allah ka je ka tambayi duk wani malami masani game da abin da ya shafi yadda wato ciki ke shiga cikin jikin 'yan adam da yadda ake ɗaukar ciki da sabubban da ke sa a ɗauki ciki ka je ka tambaye shi yaya aka yi akwai wani yanayi da ake yi dama mace ba tare da saduwa ba ba tare da ruwan maniyin ɗa namiji ba ta iya haihuwan ɗa ta samu ciki ba yadda za a iya iya maka jawabi ba zai iya ma bayani ba don bai da ilimi a kai wannan wata ƙudura ce ta Allah maɗaukakin sarki wannan ya isa kaɗai ya nuna mana gazawar 'yan adam duk yadda aka kai da ci gaba da attaqaddum da wayewar kai da ilimi na fasahar zamani ku ji sai daga baya ne fa aka iya wato gano wato ‘ya'ya biyu da aka haifa wato ta hanyar saduwa da wasu maza biyu suka yi da uwar waɗannan ‘ya'yan ta yadda ya zama kowane ɗa da uban shi kuma a ciki ɗaya suka zauna sai daga baya aka gano sai ga wani masani ko a ƙasar rasha ne ko a ina ne ya fito yana ta jawabi wannan shine ake kira kaza suka bashi suna irin nasu da kaza da kaza amma wannan al'amari tuni sama da shekara ɗari bakwai al'imamu ibn qayyim al-jauziya tuni ya feɗe biri har wutsiya jama'a babu bayanin da bai ba a cikin littafin shi at-tibyanu fi aqsamil qur'an ta yaya za a yi a samar da da daga ruwan maniyin mazaje guda biyu ka karanta at-tibyanu fi aqsamil qur'an na al-imam ibn qayyim al-jawziya kaji bayan shekara 700 sai gashi wasu suna bayani wannan likita kaza masani akan kaza sai gashi suna bayani wannan ya isa kadai ya nuna maka iko da kudirar Allah wannan kaɗai ya isa ya nuna maka musulunci ba ba gidajen addini ba ne musulmi ba gidadawa ba ne musulmi wayayyu ne musulmi ba 'yan ƙauye ba ne musulmi suna da wayau musulmi suke, suke da hadara musulmi suke da wayewa e, ina fata da mun fahimta don haka musulmi ku tashi ku karanta littattafanku na musulunci cike suke da ɗimbin ilimi a bisa babun misali ku ɗauki wannan littafi na ibnul qayyim zaka ga waɗannan bayanan zaka cika da mamaki wallahi jama'a ku je ku karanta Allah madaukakin sarki ka samu dace dan haka wannan na nuna mana qudratullahi ala khalqi ma sha'a kaifa ma sha wannan na nuna mana isa da da da bunƙasa na Allah madaukakin sarki ta hanyar halitta abin da ya so ta yadda ya so la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da ya gagara Allah babu abin da ya fi karfin Allah a cikin ƙasa ko a cikin sama babu wannan abu kenan wannan na nuna maka kai musulmi yadda Allah ke da ikon samar da abin da ya wuce tunaninka ashe dukkan bukatarka da matsala ta rayuwa da ta dame ka mike ka faɗa ma Allah bata fi karfin Allah ba bata gagara Allah ba duk bukatarka ka faɗa ma Allah alakanta zuciyarka ga Allah kada ka alakanta zuciyarka ga kowa nemi taimakon Allah ka nemi kariya da ɗaukaka a gurin Allah kada ka nema a wurin wani Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu dace asalisa fa'ida ta uku waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa al-mu'jizat wal khawariq allati tazharu ala aidil anbiya' والكرامات التي تظهر على أيدي بعض العلماء أولياء إنما هي بأمر الله وإذنه وفعله وقدرته يظهرها لحكم عظيمة waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa lallai mu'jizoji da Allah maɗaukakin sarki ke gudanarwa wal khawariq da ababen da suka saba suka saba wa ɗabi'a wato abubuwan da ba a faya ganin suna faruwa ba ku duba jama'a ka suranta tsuntsu ya tashi ai khawariq ne lil'ada abu ne da ya saba ba a saba gani ba ko ba haka ba mwana ya mutu ka tada shi khariqatul lil'ada ba da labarin abinda wane ya ci ba tare da ka san yaushe ya ci ba me ya ci wannan khariqun ne lil'ada to waɗannan ababe wato wal karamat da karamomi waɗanda Allah ke bayyana su ko suke bayyana a hannun wasu daga cikin bayin Allah waliyan Allah innama hiya bi amrillahi wa izni waɗannan al'amura tun daga kan mu'jizat na annabawa da karamat na waliyai wanda in ka haɗa su gaba ɗai su ne ake kira da khawariqul adat dan da mu'jiza da karama dukkansu al'amura ne da suke khawariq lil'ada sun saba da yadda aka saba ganin al'amura suna faruwa ko ba haka bane to waɗannan karamomi da mu'jizoji na annabawa da waliyai gaba ɗai inna ma hiya bi amrillahi wa iznihi suna gudanuwa ne da umarnin Allah da izinin Allah in Allah bai umarni da su faru ba ba za su faru ba in Allah bai izinin su faru ba ba za su faru ba wa fi'ilihi kuma aiwatarwa ce ta Allah wa kudratihi kuma wani iko ne da Allah ya nufi ya bayyana na shiga halittun shi yuzhiruha Allah yana bayyana waɗannan karamomi da waɗannan mu'jizoji li hikamin azima saboda wasu hikimomi waɗanda suke masu girma waɗanda Allah ya nufi ya bayyana su imma dai hikima da za ta sa a yi imani da annabawa imma hikima da za ta sa a ƙara imani da Allah waɗanda suke da imani waɗanda ba su da shi su yi imani da shi Allah ɗin imma hikima da za ta sa a ƙara sakankancewa game da al'amarin tashin alƙiyama li hikamin azimatin kenan ashe mu'jiza kamar yadda ta faru ga annabi isa a cikin waɗannan ayoyi ashe Allah maɗaukacin sarki ne ya gudanar da su shi yasa annabi daga cikin annabawa bai bugun kirjin cewa mu'ujiza daga gare shi take daga gurin Allah mu'ujiza take jama'a shi yasa duka da ya kawo wa unabbi'ukum wa uhil mauta duka sai ya ce mene bi iznillahi a cikin ayar suratul ba'ida Allah sai ce fatan fuku fiha fatakunu tsairan bi izini in ji Allah da izini na in ji Allah to haka karamomi da suke bayyana a hannun waliyai ashe karama ta waliyai ba wani abu ne da ake wato yi mata shewa ba ko ake kira mata taro ko ake tara mata jama'a cewa ya ku jama'a ku zo ku ga karamar waliwa ne jama'a karama ba a yi mata kirari duk abin da ka ji wani shehi ya yi kirari ku zo ku gani ƙarya ne ba karama ba ce tsafi ne rufa'ido ne dabo ne don karama ba a yi mata kirari karama tana faruwa ne sudufan bi iznillahi ko kun gane jama'a kuma ba sharadi ne na wani sai karama ta bayyana a hannun shi sannan zai zama wali ba ga wali nan da yawa amma kuma karama ba ta bayyana a hannunsu ba ta bibi sahabbai babu wani sahabi da ya ga annabi ya ji karatu na annabi ya yi sallah a bayan annabi ya yi jihadi tare da annabi da za ka cire shi daga cikin waliyan Allah wali ne daga cikin waliyan Allah kama dukkanin sahabbai ne karama ta bayyana a hannunsu? a'a faɗa min karamar sayyidina Ali ibn Abi Talibin ba za ka faɗa min ba amma baya nufin waliyi ne waliyi ne ku kun gane jama'a don haka karama wani abu ne wanda yakan faru sudufan bi iznillah kai kanka da karamar za ta bayyana a hannunka ba ka sani ko mun gane jama'a sai in ta faru da kai da sauran mutane sai ku sani kuma karama ba tana nufin fa don ta bayyana a hannunka ka daina sallah kenan ba ka daina azumi ka daina kaza a karama tana ƙara maka imani ne ko mun gane jama'a Allah madaukakin sarki ka samu dace arrabi'a mas'ala ta hudu fa'ida ta hudu waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa kenan lam ya'ti Isa alaihi salam bidinin jadidin ashe annabi Isa ba sabon addini yazo da shi ba kama annahu lam yulghi taura ai bai watsar da at-taura ba ya zo ne musajjikan lima bai na yadai ko ba haka ba ne ashe kenan ba sabon addini ya zo da shi ba balka na musajjikan lima ja a fiha ya zo ne don ya gazgata abin da ke cikin attaura imma dai ya zan nasikan li ba'adhi ma fiha min ahkam ko dai ya zan ya zo don ya share wasu daga cikin hukunce-hukuncen attaura waɗanda suka zo da zafi suka zo da gauni sai ya zo don ya sassauta su an gane wa imma mubayyinan li ba'dhi ma fiha imma kuma ya zo ne don ya bayyana abin da ke cikin attaura wanda malaman yahudawa suka ɓoye wa awamun nasi ko kun gane da kyau jama'a malamai suka yi maganganu biyu imma dai ya zo ne don ya sassauta musu abin da aka haramta musu sakamakon saɓawa Allah sakamakon taurin kai sakamakon bijirewa Allah kamar yadda Allah ya ce fabi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima kaga saboda zalunci da suka yi fa bi zulmin saboda zaluncin da Yahudawa suka yi haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu daɗaɗan ababen ci da sha wanda a da halal ne a gare su sai aka haramta musu to waɗannan annabi Isa sai ya zo don ya halatta musu abin da aka haramta musu shine wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum kuma mun fahimta da kyau jama'a to sannan waɗannan ayoyi fa'ida ta biyar wa fihi dalilun ala anna isa alaihi salam bu'itha ila qaumihi khassa waɗannan ayoyin na nuna mana cewa ashe annabi isa an aiko shi ne zuwa ga mutanen shi kadai ba zuwa ga duniya gaba ɗaya ba zuwa ga banu isra'ila kadai ba zuwa ga mutanen duniya ba kaga banu isra'ila ai ba su a mutanen najeriya ba su a mutanen Afirka ko ba haka ba ne, ba su a baƙaƙen fata, ba su a cikin larabawa, bal suna can ne wato mutanen ko kuma ‘ya'ya da jikokin gidan annabin Allah annabi ya ako, su kaɗai aka aiko Isa zuwa gare su. Don menene ku kiristoci kuke ku tukunama, wai ku tukunama an aiko Isa zuwa gare ku ne? ya kamata ka yi ma kirista wannan tambayar. ina muka fahimta ka a cikin wannan ayar shine ce wa rasulan ila man ila bani isra'il ka ga bakar fata ya shaƙe wuya ya ɗauko bible tambaye shi kai ɗinnan banu isra'ila ne kai wannan na nuni akan cewa ashe da'awa ta annabi isa wato ba da'awa ce ta shumuliyya ba da'awa ce ta wasu mutane ta wani lokacin da yana karewa za a aiko annabin karshe da da'awar shi za ta game kowa da ko'ina ko ba haka bane jama'a kaga wa rasulan ila bani isra'ila kenan sana a cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce wa kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanen shi ne kadai amma ni an aiko ni zuwa ga al'umma gaba ɗaya kaga wannan na nuna mana shumuliyatu da'watil islam shumuliyatu da'wati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li kulli bani adam arabiyin kana aw ajami da'awa ta musulunci ta kowa ne da'awa ta musulunci ta larabawa ce ta baƙaƙen fata ne ta kowa ne jama'a ta maza ne ta mata ne don haka dole a tallata musulunci ga kowa jama'a e lallai ne gwamnatoci su tashi su tallata musulunci zaka ga Allah ya sa musu albarka idan yahudawa ba za su kawo muku wani abu na ilimi da ci gaba ba sai sun hada muku da addininsu don menene ku musulmi ba za ku yi haka ba ka binciki tarihin zuwan kiristoci Najeriya da zuwan kiristanci ya zo ne tare da mulkin mallakan turawa ko ba haka ba ne tare da mulkin mallaka colonialism to me yasa ne ku musulmi da sarakuna da masu mulki da kuke da'awar ku musulmi ne ba za ku yada addinin musulunci ba don haka da ilimin boko ilimin boko zuwan shi ya zo ne tare da kiristanci wannan kasar kuma ku je ku ji yaya aka yi al-isti'mar mulkin mallaka da aka yi a ƙasar India ƙasar Hind haka ya faru a ko'ina a duniya waɗannan ƙasashe na Afirka da ƙasashen da suke renon Ingila da ƙasashen da suke renon Faransa za ka ga da aka kai musu abin da aka kai musu ya je musu ne tare da addinan waɗannan mutanen. wannan musulmi ne ya wajaba mu yi jama'a Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace akwai fa'ida ɗaya da ta rage mana a yi haƙuri za mu karanta ta ita ce fa'ida a sadisa ta shida wa fi hadhihi al-ayati tanbihun ala ma huwa sunnati fil asma fatat qaumana fi biladina fana fi biladina Nigeria wa ghayriha min al-mudun al-islamiyya a cikin waɗannan ayoyi akwai faɗakarwa alama huwa sunna a faɗakar da ku musulmi game da menene abin da yake sunna fil asma'i game da sunaye suna da kuke sa wa ‘ya'yanku maza da mata in an muku haihuwa menene abin da yake sunna wannan ayar da muka karanta ta faɗakar da mu wanda wannan sunna da ayar take ɗauke da shi fatat qaumana sunna ce da ta kubuce wa al'ummar mu fi biladina a wannan ƙasa tamu wa ghairiha min al-mudun al-islamiyya kuma sunna ce da ta kubuce wa ƴan uwanmu musulmi a wasu ƙasashe daga cikin ƙasashen musulunci to ya kamata ka ji aiwata sunna ce wannan ko hadhihi sunna wannan sunna ita ce hiya haffu kalimati ibni bainal waladi wa abihi jama'a kun ji ku natsu da kyau ku fahimci wannan fa'idar sunna ce amma ta kubuce mana share kalmar ibnu tsakanin ɗa da uban shi yanzu idan aka tashi kiran sunan ‘ya'ya da iyayensu ana shigar da lafazin ibnu a tsakanin sunan ɗan da na uban shi wannan sunna ce da ta kubuce mana kuma dole ne mu raya ta mu dawo da ita ya ku musulmi a ina muka fahimci haka a cikin ayar inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu isa ibn maryam ba ce isa maryam ba kamar yadda ake cewa abdullahi muhammad muhammad isa madadin abdullahi ibn muhammad muhammad ibn isa Isa ibn Maryam wannan ita ce sunna jama'a to kaga wannan gyaran dole sai mun dawo daga kanmu ya kamata mu fara kenan ko mun gane jama'a kuma koyi ne da Yahudawa ɗabi'a ce ta Yahudawa hatta su Yahudawan tarihin bayyanar wannan ɗabi'ar game da sanya wa ‘ya'yansu suna da suke ya bayyana ne a ƙarni na hudu kuma kafin bayyanar shi su kansu sukan tantance tsakanin ‘ya'yan da suka haifa da cikinsu mana biological ‘ya'ya da kuma ‘ya'yan da suka ɗauko imma a gidan marayu imma ‘ya'ya ne na riƙo ɗan shi da ya haifa da cikin shi sai ya ce wane ɗan wane sai ya kawo lafazin ibnu ɗan da ba nashi ba sai ya faɗi sunan da sunan shi ba tare da ya kawo ibnu ko ibnatu ko bintu a tsakiya ba ko mun gane da kyau jama'a da haka malamai suka ce fala ya kunu sa'igan ba zai yiwu ya zama daidai ba an yi kala ka ce in nasma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai yadda sunan annabi yake ba zai yiwu ka ce ai ga yadda ake faɗin sunan annabi ba ka ce Muhammad Abdullahi Abdul Muttalib ko zai yiwu jama'a sai dai ka ce mene Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dan in ka ce Muhammad Abdullahi Abdul Muttalib babu abin da zai zo a tunani cewa ai mutum ɗaya ne kaman wato kana faɗi ne suna na biyu badalun minal ismil awwali kamar ka ce muhammad abdullahi ya ce to kenan muhammad din shine abdullahi abdulmuttalib kaga wannan ba zai yiwu ba ka iya faɗin haka amma kuma ai haka muke ko ba haka bane sunayenmu a makarantunmu sunaye a masallatanmu yadda ake faɗin sunayen malamai ‘ya'ya yadda ake faɗin sunayensu jama'a duk ba haka ake ba wannan kuskure ne sai a ji tsoron Allah a gyara ba daidai ba ne ko ba ku yadda ba ne sannan malam ya ce fala yu sahu fala ya kunu sa'iran an ya kula aisha abubakar zainabu jahashin Uthmanu Affan, Umar Al-Khattab, Aliyu Abu Talib, Isa Maryam, ba zai yi ka faɗi wannan ba, ba zai yi ka ce Malik Anas ba sai dai Malik Ubdu Anasin, ba zai yi ka ce Ahmad Hambal, kaga kai maka tambula kenan, sai dai Ahmad Ibn Hambal, ko ba haka ba ne, to wannan share lafazin ibnu ko ibnatu ko bintu bainal waladi wa abihi yana daga cikin ɗabi'u na Yahudawa ɗabi'u na kafirai wanda wannan sunna ce ta musulmi ta kubuce wa mafi yawancin musulmi da muke wato rayuwa a wannan ƙasa ta mu Najeriya da sauran ƙasashe na Afirka da sauran ƙasashe na duniya ƙasashen da suka fi kula alhifazu ala hadhihi sunna su ne ƙasashe na Larabawa irin su ƙasashen Saudiya da wasu ƙasashe makamantan waɗannan amma su ma wasu daga ciki sun fara kwaikwayon ɗabi'u na kafirai ina fata mun fahimta sai ka taɓa ji kafiri ya ce wane wane ibn wane za ka ji ya faɗa ba za ka taɓa ji ba don haka malamai suka ce fatta waɗannan sai suka bayyana sai ya bayyana cewa kenan annas sunnata abin da yake sunna game da suna huwa isbatu lafzati ibni au binti au ibnati bainal waladi wa abihi shine tabbatar da lafazin ibnu ko lafazin bintu ko lafazin ibnatu tsakanin ɗa da uba ko tsakanin ɗa da uba ko tsakanin ɗa da uwa kamar yadda ayar ja'at musarrahan biha ina fata an fahimta malamai suka cewa annal ladhi hazafaha fil asli humul kuffar waɗanda suka fara share wannan kalma suke amfani da shi tsakanin ɗa da uba wanda babu kalmar malam yace su ne kafirai thumma qalladahumul muslimuna fi zalik daga nan sai wasu musulmi suka kwaikwaye su akan wannan muguwar ɗabi'a don haka musulmi ku rabu da waɗannan ɗabi'u jama'a ina fata an gane da haka sai a ɗauki gyara a hankali makarantun islamiyu sai a ɗauki gyara na fata an gane je ka faɗakar da mutane kaza ba daidai ba ne a hankali a hankali a hankali har a fahimta a gyara mun bayyana abin da yake daidai ne daga abin da yake ba daidai ba ba muna nufin an jiman nan goban nan jibin nan gatan nan dole a dawo da aiki da haka ba mun bayyana daidai ne amma kuma ɗora mutane akan abin da yake daidai yana da buƙatar karantarwa da haƙuri da ɗaukar lokaci ko ba haka ba ne don haka kenan misali yanzu aka tambaye ka ya sunanka ya sunana misali idan na ce umar abubakar mustapha to ya zama kwaikwayo ne na waɗancan wato asalin kafirai sai dai umar ibnu abubakar ibnu mustapha don haka sai an kawo ibnu ta takhallalu bainal waladi wa abihi dalili akan haka dai kun ji wannan aya ai tana nuna mana haka ismuhul masihu isa ibn maryam a alqur'ani suratul ahzab Allah ya ce ud'uhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah a cikin hadisi hadisi ingantacce da aka samo daga al-Imam al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa innal ghadira yunsabu lahu liwa yawm al-qiyama lallai duk wani maha'inci duk wani mugu duk wani azzalimi za a aje mishi tuta a ranar alkiyama fa yuqalu sai a ce hadhihi ghadratu fulan ibn fulanin hadhihi ghadratu fulan ibn fulanin ku kalla fulan ibn fulanin kun fahimci mali shahid da wajul istidlal jama'a sannan ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisin abdullahi dan umar hadisin da annabi ya je wannan bakin rijiya kalibu badrin hadisin nan da annabi ke bayyana mana maganar da ya je ya yi da waɗannan kafirai da aka danna su a wannan rijiya a sa'ad da aka yi yakin badar kuntuna da hadisin annabi ya tsaya a bakin rijiyar ya ce ya fulan ibn fulan wa ya fulan ibn fulan ku ji lafazin da annabi ya amfani da shi wane dan wani wane dan wani sannan ku tuna da hadisin fatima hadisin usamatu dan zaid a sa'ad da aka samu wata bakuraishiya ta je ta yi sata ba a taba zartar da hukunci ba sai gashi kuma ta yi sata kanta za a fara akar sai da za a yi to wa zai je ya samu annabi a nemi alfarma a daga mata kafa a yi wasu abubuwa wanda zai wato asalin sa a ɗauke mata hukuncin ai ita 'yar gida ce bakuraishiya ce sai aka tura alhibbu ibn alhib alhib ibn alhib kaji shi ma dan alhib ibn alhib shine usamatu dan zaid aka tura shi je wa annabi magana annabi yazo ya tara mutane yace da su wallahi law anna fatimata binta kuji fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha kaga fatimatu binta muhammadin da an cire binta aka ce fatimata muhammadin kaga ma'ana gaba ɗaya ta lalace kun fahimci munin abin jama'a to waɗannan na daga cikin wato asalin hadisai waɗanda suke za a iya ɗauka a wato kalato a ɗauko wannan wato asalin fa'ida wato daga gare su Allah maɗaukakin sarki ka samu dace zan yi mana ishara zuwa ga wasu littattafai guda biyu ɗaya daga cikinsu ne mana ishara zuwa gare shi tun a karatutukan da suka gabata littafin bakar abdullahi abu zaid littafin shi mai suna tasmiyatul maulud jama'a ku je ku karanta kada ka ce an ce kaza don haka wasu suke cewa an ce ma kaza ba daidai bane ka je ka karanta ne kada ka tsaya kana surutu mana ina fata mun fahimta to amma baka karanta ba baka je ka duba ba sai ka ce ai duk an ce ma abin da muke akai ba daidai bane to kai so kake ai ta faɗa maka daidai kana jin daɗi wato a rika lura da me kake so ana faɗa maka to ai da sai a daina karatun kenan jama'a ai ba abin da kake so ake karanta maka ba abin da yake daidai ake ka tafi gurin likita kana faɗa mashi abin da kake so ne ko abin da ya dace da kai don haka idan aka ce ku karanta jama'a ku je ku karanta tasmiyatul maulud na bakar abdullahi abu zaid sannan littafi na biyu shine littafin babban malami fairuz abadi littafin shi mai suna tuhfatul abi fi man nusiba ila ghairi abi waɗannan da kaɗan ne daga cikin littattafai waɗanda za ka koma ka je ka karanta su game da wannan matsala sannan ka duba littafin fatihul bari wato wallafar alhafiz ibn hajar al'askalani waɗancan hadisan da muka ambata bukhari da muslim ne suka ruwaice su bukhari a lambar hadisi na dubu da ɗari bakwai da wato talatin da biyar Allah maɗaukakin sarki ka samu dace waɗannan su ne bayanai da darussa da muka yi nufin za mu tattauna su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga makon da ya gabata har zuwa a yau insha Allahu ta'ala kuma an yi min ishara cewa lokaci ya yi nan ne ya kamata mu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daidai kan faɗin Allah maɗaukakin sarki falamma a hassa isa minhumul kufur qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi ban sani ba cikin yanwa akwai mai tambaya ko istifsar ɗaya biyu in babu sai mu kafaratul majlis sai mu sallama sai mu tashi na na malam bismillah e wato suna ne na musulmi ko ba na musulmi ba mance da ina ake amfani da shi suna ne na musulmi e to ai amfani da shi a haka eh ina fata ka fahimta dan suna ne na kafire ko na musulmi shikenan ga yadda musulmi suke sanya sunayensu ina fata mala ya fahimta wallahu alam na'am bismillah can baya na'am eh na'am eh eh a'a sai dai ya dawo da sunan baban shi dan shine nassin alqur'ani ud'uhum li'aba'ihim to ai wani zai ce ai a babin rabon gado kaka kan tsaya a matsayin uba in ba uba sai mu ce gaskiya ne wani babi ne na daban nan kuma babi ne na at-tasmiya don haka a kira sunanka sannan sai na mahaifinka don haka kun ga wata ɗabi'a da ta yaɗu musamman a waɗannan lokuta da zamunna za ka ga idan aka samu wani babban mutum da ya yi suna in ma ya shahara da kuɗi ko ya shahara da malanta ko ya shahara da matsayi na siyasa ko na mulki ko na sarauta za ka ga mafi yawancin 'ya'ya da zurriya na gidan suna danganta kansu zuwa gare shi wane wane sai ka ji an ce wane wane wane wane wannan jama'a wato ina gudun kada ya yi kama da al'amarin da ma kana alaihil jahiliya kowa ya ci moriyar kanshi jama'a ina fata an gane in babanka malami ne baka yi karatu ba ba za ka ci albarkacin shi ba idan babanka mai kuɗi ne baka tashi ka nemi kuɗi ba ka ga to ba za ka ci albarkacin shi ba ko ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ka samu dace نعم نعم بسم الله وانا اي اي اي اي اي wannan babu laifi sai ka ci gaba da amfani da abu musa don in ka sauya kada ta dilisanci kuma ya faru ai ko kuwa ga sunan da ka shahara da shi kagan aka kira ka abu maryam to kaga zai iya zama wato tadlisu taswiya ko tadlisu shiyuhi ko ma dai wane ne dai da malaman hadisi ke magana akai idan haka daidai ne a iya maka alkunya kafin ka haihu ko kafin ka yi aure kana iya a sanya maka alkunya abu wane ko abu wane har ko da ka mutu baka haifi ɗa ba a iya ci gaba da kiranka da wannan alkunyar ga Aisha menene alkunyar ta jama'a amma bata taba haihuwa ba wasu malaman tarihin ma wasu suka ce ko bari bata taɓa yi ba kuma shine abin da yake daidai amma ana ce mata ummu abdullah dan haka ga kuma ɗan ka haifa amma an fi saninka da wannan sunan to ka bar wancan ɗin shine abin da ya fi wallahu alam na'am na'am malam bismillah to kai ne na ƙarki eh na'am eh eh eh wato gaskiya jama'a sai Allah shi kiyaye wallahi almusta'an amma idan ka sauya zai implicating dinka eh ko ba haka ba yanzu takaddunka idan ka je ka sauya takaddunka da sunanka Umar Abubakar wani sai ka zo ka sa Ibnu Awani a takaddun secondary ɗinka ko a wasu takaddu ko ka cike wani form aka ji aka bibi takaddunka na primary school sai aka ga sunan ba iri ɗaya ba ne wannan da ibn wannan babu kaga mutum biyu kenan ba mutum ɗaya ba ne kaga zai implicating ɗinka wannan wato ina so na ƙara suranta muku matsalar ba ƙanƙanuwar matsala ba ce da ni ko kai ko ɗaiɗaikonmu mu za a ce wato matsalar ba ta kai muhimmancin da za a taru a kanta ba matsala ce mai girma jama'a wallahu alam sannan kaga gabatar da sunan uba akan sunan da wannan asalin yahudanci ne jama'a to amma ya za da yanayin da ake ciki ya za sai ya zama babi ne na larura amma a gefe guda dole a samu masananmu da malamanmu ina 'yan bokonmu da suke ta karatu ne wai ina doctors ina professors ina waɗanda suke manyan jami'o'i na ciki da na waje ina ma'aikatanmu na gwamnati musulmi me amfanin su me amfanin karatu da suke ashe ba su ne bane dan ya gyara wato ya zamto musulmi sun samu kyakkyawan yanayi shimfiɗacce na musulunci jama'a a shimfiɗa musu yanayi na musulunci don haka ba wai ka tafi kai karatu ba da wace manufa wani gyara za ka kawo wa musulmi me za ka gabatar musu wace hidima ce ilimin da ka je kayo zai wa addininka na musulunci a babin shawara in ka sauya zai implicating ɗinka kada ka yi amma dai ku ji karatun faɗin hukunci daban da faɗin karatun daban da kuma abin da mutane suke a kai ina fata da ma mun fahimta kenan ashe ya kamata in za mu gina makarantu za mu gina jami'o'i to ya kamata mu ɗauko waɗannan tsare-tsaren mu gudano a kansu Allah gafarta wa malam albani akan wannan tebur ɗin yake bayani game da ga yadda yake son hatta spelling na sunayen ƴaƴan darul hadith waɗanda ake karantarwa zai kasance spelling ɗin sunayen yace ga yadda yake so ya kasance to wannan an kawo shi daga secondary kaga yana da takaddun primary certificate yana da certificate of birth ko declaration of age ko wani abu makamancin wannan kaga sauyawa zai implicating ɗin shi ko in zai yi a sauya ba laifi amma sauyawa in zai haifar da matsala to waɗannan ‘ya'ya da suke primary school fa tun farko sai a cike sunayensu a haka wane wane wane ibnu wane ibnu wane da irin sunan da irin spelling din haka ya kamata jama'a a wannan tebur din mala albani ya zo ya waɗannan bayanan kenan ya kamata mu ma mu dawo mu waiwayi kanmu kenan ko mana mu ma mima kanmu karatun ta natsu na iya tuna akwai wani cikin waɗanda aka yi wannan karatun a lokacin ya ce to amma in suka tafi jami'a kazafa jami'a kazafa kun tuna waɗanda aka yi karatun da su malam ya ce a muna da namu tsarin ba jami'a ce zai kafa ba da sun gama ba sai dai su yi suwicin jami'a ba nan za a ce sunan ba na musulunci ba ne don 'yan boko haram wannan na sa abu ƙaƙa wannan abu ƙatada wannan ibn wani shikenan kai ma dan ka ce Abu Muhammad ka zama Boko Haram kenan dan yanzu in ka tafi waɗannan guraren sai ka da an ce ibn wani sai a ce ustazu kenan a musulunci ne ba ustazanci bane a musulunci ne kai ba musulmi bane kai eh ya sunan babanka wani to kai ma ibn wani kenan ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu